أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara Allah sa abinda za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a yau muna goma shine alhamis goma ga watan rabi'u thani hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala sallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan sha biyu miladiyar annabi isa alaihi salamu 2017 don haka kamar inda muka kwana a kitabun zakati za mu tashi a nan za mu tashi sabon babi a cikin wannan kitabun zakati babu sadakatil alaniya ta za mu tashi
babu sadakatil alaniya babu sadakatil alaniya wannan babi yana magana akan sadakar da aka yi ta a bayyane me hukuncinta bayyana ta ya ɓata ladarta ko ku aya in an yi ta bayyana tana da lada ko ku aya bayyana ta ya rage ladar ko bai ɓata ba to wannan tarjama abinda za ta karantar kenan tana magana akan hukuncin sadakar da aka yi bayyane shine sadaqatul alaniya sadakar da aka yi a bayyane
wa qawlihi azza wa jalla وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية إلى قوله ولا هم يحصنون وقوله هكذا wannan babi zai yi magana akan fada Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Imam Bukhari ya saba wasu babu ba ko su kitabu yakan bude su da ayoyin Alkur'ani masu mudabaka masu alaka da abin da ake magana ma'ana masu alaka da tarjama masu alaka da babin ko kuma kitabu din sai bude da wani ko wata aya daga ayoyin alkur'ani to wannan ma imam bukhari yayi irin abin da ya saba na budewa da aya ta alkur'ani sai ya ce wa qaulillahi ku wa qaulihi haka nan da faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana adafi ne akan babu sadaqatil alaniya babu sadaqatil alaniya ai kaga mudafun wa mudafun ilayhi to kuma sai aka ce wa qawlihi haka na ma wannan babin zai yi magana akan qawlihi ta'ala fada Allah tabaaraka wa ta'ala alladhina yunfiquna amwalahum waɗannan da suke ciyar da dukiyarsu billaili da daddare wannan hari da kuma yini cikin dare billaili ban nan tana da ma'anar fi san harufan jarra sukan yi aran gidan juna sai ka ga an wani abu watan ya, ya, ya zo ya tsaya matsayinta kamar ba sai ta tsaya matsayin an a wani wuri sala sa'ilun bi azabin waqi'in ko ar-rahmanu fas'al bihi khabira ita kuma sa'ala abinda take nema an take nema yas'alunaka 'anis sa'ati yas'alunaka 'anil mahid ko saboda sa'ala tana neman an don haka kuma sai gaba kuma ta zo ta ari gidanta ta yi aikin irin aikin ta sala sa'ilun bi azabin waqin ay an azabin waqin الرحمن فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا تو إن ونن أنساب حروف الجر أرن gidan juna. to shine nan cewa allazina yunfiquna amwalahum bil-layli ay fil-layli ban nan na da ma'anar fi masu ciyar da dukiyarsu bil-layli cikin dare wannan hari da yini sirran a asirce wa alaniyatan da kuma bayyane sai Allah tabaraka ta'ala ce falahum ajruhum waɗannan masu ciyawa da daddare masu ciyawa da rana mana da yini ladarsu ta tabbata inda rabbihim wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki gare su babu tsoro gare su a halin mutuwa ba za su yi bakin ciki ba bayan mutuwa shine mana kamar yadda tafsirin wannan aya ya gabata to nan kaga wannan aya dai alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya abinda malaman tafsiri suka ce tana ta'amimi ne na sadaqa ma'ana ko da yaushe lokacin yin kyautar su ne ko da yaushe lokacin yin sadaka ne a gare su ba su da rana ba su da daddare kawai a ko da yaushe bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya da aka ce yu'ammimuna al-awqat wal ahwal bil khairi was sadaqa suna game lokutansu da alkhairi da sadaka dukkan lokutansu ga baki da halayensu abinda ake nufi da al-lail wan nahar jami'ul awqat dukkan lokuta domin an ce al-lail tun daga faduwar rana fa lailu ne ya shigo har al-fijr ya hito lailu ne ya ce wa atimmu siyama ila al-laili a cika azumi ila al-laili zuwa dare me dare faduwar rana faduwar rana ne ake azumi kaga an gano dare na shiga ne da faduwar rana lokacin halaccin yin bude baki to kaga dare ya fara kenan to har alfijir ya fito to sannan kuma kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr tun daga kuma fitowar alfijir har zuwa faduwar rana shi kuma yini ne kenan yanzu in an ce dare da yini an game dukkan wakuta kenan in an ce dare da yini an game dukkan wakuta kenan to shine ma'anar suna game dukkan wakutansu da yin sadaka da yin aikin alkhairi shine ma'ana abin da ake nufi da sirrin wahala kuma wata hikimar da ke ciki Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gabatar da allai akan nahar alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli sannan ce wan nahar ko sirran wa alaniya ya gabatar da sirran akan alaniya ya gabatar da layl akan nahar duka wannan don ya sanar da kai sadakar boyayyen sadaka ta filada domin dare boyewa ne dare boyo ne haka sirri ma boyo ne to don haka sai aka gabatar da sirru akan alaniya aka gabatar da allailu akan nahar idanan ala afdaliyati sadaqati sirr wannan shine sannan kuma an nasbance wannan na sirran wa alaniya akan yana masdari malamin tafsiri na da sabani akan wannan aya ne dalilin saukata wasu sun ce ta sauka ne akan sayyidina abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi kyautar dinari 40 dinari 40 sayyidina abubakar yayi kyauta dan haka ya bada dinari 10,000 da rana dinari 10,000 da daddare dinari 10,000 a boye dinari 10,000 a bayyane to shine Allah ya mai jinjina alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alani bas kuma suka ce ta sauka ne kan sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radi anhu cewa sayyidina ali ya aje dirhami hudu ɗaya ba da shi da daddare ɗaya ba da shi da rana da yini kenan ɗaya ba da shi a asirce ɗaya ba da shi bayyane annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tambaye shi aliyu me yasa kai wannan yace abin da yasa ina son watan dukkan waɗannan halaye in zamo na ciri ba su a asirce na ciri ba sadaka a asirce a bayyane na ciri ba sadaka a bayyane da daddare na ciri ba sadaka a daddare da rana na ci riba sadaka da rana Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da wannan aya ta alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya wasu ka ce ne ma'ana dai wannan aya tana magana ne akan watan wanda duwakuttan shi bai da wani kebantaccen lokaci ba irin wanda in dare yayi ba mai bara ya zo musu sai ce an rufe su to din eh da shidda ta an rufe su to din sai gobe kaga ya nuna banda da daddare a wanda ko da daddare aka bankwasa aka nemi ya bayar saboda Allah zai bayar ko da daddare ya gama mukaci wanda ma bai roƙa ba wannan yana da bukata zai dauka bashi tun da safe zai dauka bashi cikin weekend zai dauka bashi ana aiki banki zai dauka bashi ba a aiki banki zai dauka bashi billahi wal nahari saban wa alaniya banda wanda zai ce a ai ba aiki cikin weekend ake sai an koma aiki sai monday kuma akwai amma sai monday a'a ko ko a'a yanzu da dare ne sai sai da safe sto din an rufe dama ka'ida gare mu da shi da ta yi an rufe yana ba da sadaka ba shi ba yana ba da sadakar amma ya keɓance mata lokaci in shi da ta yi an rufe sto din don haka nan sai gobe in ran juma'a ne sai a ce sai monday a to bai shiga cikin wannan ba ma'innan dai su ne waɗanda duk lokuta suka baki ɗa kin sadaka suke yi sirrin wahalaniyatan kuma billaili wannan hari
babu sadaqatis sirri anan wasu suka ce to ba a karara ba a fito an faɗi wace tafi ba sirran wa alaniya yafi billaili wannan hari yafi aka ce i abin da yasa aka wadatu domin an wuto ayat in tubdu in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fahuwa khairun lakum kaga waccan aya ta gabata cewa boyewar ta hilada to tunda ta gabata maganan boyewa ya bilada nan da aka sai aka shiru kawai don an san ka san inda aka wuto can gaba boye sadaka ta hilada amma fa sadaka boye ta yana da yana da hukunce hukunce sadaka kashi kashi ce akwai zakka ta farilla akwai sadaka ta tadawuni ita sadaka ta tadawu'i boye ta yafi lada ya zo a hadisi boye ta yafi lada da lunki 70 sadaka tadawu'i in ka boye ta baka so a bayyana ba to ta fi lada da lunki 70 ta fi lada da lunki 70 duk abin da za a baka to sai an lunka mashi so 70 saboda boyewa amma ita sadaka ta farilla ita kau ka bayyana ta ka yi ta bayyane to ya fi lada da lunki 25 shi ba shi kuma a yi ta bayyana ya fi lada domin hikimomi da darussan da ke cikin bayyana sadaka ta farilla ka sa ka kare kanka daga tuma a ce ai bai zakka ka kare kanka daga tuma a ce bai zakka ka sa wani ya yi koyi da kai duk wannan hikimomin bayyanawa ne hikimomin bayyanawa ne babu sadaqati sirri wannan babu yana magana akan sadaka ta sirri sadaka sirri ma'ana yin ta a boye kaji mun ji sadaqatul alaniya sadaka ta bayyanawa duk fa wannan tana da lada wanda aka yi bayyane da aka yi boye ta tana da lada abinda ake nema wajen kaniya da kayi don Allah ko da daddare ko da rana ko boye ko bayyane kana da ladajen Allah makasudi dai manufa dai ka tsarkake zuciyarka da ikhlasi yi don Allah baka da wata manufa cikin yin sadakan nan sai don Allah da an samu wannan shikenan nan kuma ana magana akan sadaqatu sirri وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنع يمينه وقوله إن تبدوا الصدقات فنئما هي وإن تخبوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه حكنا أبو هريرة إمام البخاري a wannan babi bai kawo ba a cikin wannan babi sai wannan ta'aliki daya da aya daya su ya kawo a ƙarƙashin wannan babi ta'alikin nan mana na takan Abu Hurairah radiyallahu anhu ai kaga bai faɗi me isnadin sa ba har kan Abu Hurairah yace malam wani ya zantar da ni haddathana fulanu an fulani an fulani har dai can ya kai ƙarshe duk bai yi bayani ba to wannan ta'liqi kenan to kamar da aka sha bibiyar ta'liqatu na al-Imam al-Bukhari an bibiye su garin suke inji malamai malan garin suke suna da asali imma da duk inda kaga al-Imam al-Bukhari ya ta'liqi yayi waslin imma da yayi waslin abin shi can baya ya kawo shi mausulan da isnadin sa tiryan tiryan can baya inda aka wuto don haka yanzu sai ya wadatu da barin kawo isnadin nashi ko kuma nan gaba zai kawo isnadin nashi da aka yanzu sai ya huta gaba da kawowa sai can gaba sai mu haɗu a can gaba zan kawo ma isnadin shi shi ne dalilin wanda ta'aliki ko kuma a'a duk ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu amma wani littafi mutabari littafi mutabari kamar ya ce imam muslim ya ruwaita ko kuma bai haƙi ya ruwaita ko ɗabarani ya ruwaito kuma an bi isnadin can a inda yake a littafi mutabari an same shi garau yake bai da kai kai a bisa sharɗin bukhari ɗin yake a can ɗin inda yake to kaji fuskokin ta'limatu na al-imam bukhari to wannan me ya huskasa cikin ukun nan aka ce wannan in mutuna ai ya gabata ya gabata a can kitabu salati babu man jalasa fil masjidi yantaziru sala babu man jalasa fil masjidi yantaziru sala can imam bukhari ya kawo isnadin shi ta kan muhammad ibn bashar ya kawo shi kan Muhammad ibn Bashar ya haddathana Muhammad ibn Bashar har kan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi ko yawmal qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluh Allah mutum bakwai Allah tabaraka ta'ala zai sanya su a cikin inwarsa radda ba wata inwa sai tashi in an tuna wannan hadisi ya gabata kuma an yi bayani mai fadi a cikin sa to daga ciki sai ce wa rajulun daga cikin bakwan nan akwai mutumin da ta saddaka bi sadaqatin wanda ya sadaka da sadaka fa akhfaha ya boye ta bai son a gani boyen har ya kai hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminu har ya zan hagun shi bata san mi dama ta bayar ba in ya dauka ya bayar saboda tsananin boyewa ko hagu ba ta shaidan mi aka yi ka san dai ba wanda ya fi kusa da dama kamar hagu ko to ba wai wani can ajnabi ya sani ba ya uwarta ma ita ce hagu ba ta san me damar ta bayar ba saboda bi saboda boyewa to wannan ya gabata a can kuma imam bukhari ya kawo shi da isnadin sa anan yana nuna falala ta boye sadaka cewa fa akhfa shine mudabakar wannan hadisi wannan ta'liqi da ya kawo da tarjama wa qala Allah ta'ala hakan Allah tabaaraka wa ta'ala yace in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tufuha wa tutuha al-fuqaraa fa huwa khayrun lakum in kun bayyana da sadaqa fa ni'ma hi madalla da hakan sadaqa in kuka yi ta bayyane madalla da ita madalla da ita aka ce madalla da ita sadakar ma'ana bayyana ta bai bata ta ba madalla da ita ko kuma a'a in tubdu sadaqat fa ni'mahi in kun bayyana da sadaqa madalla da hi wannan dabi'a ta bayyanawa domin akwai lokacin da bayyanawa take da amfani zanza ka zaburar da wani ka sa wani ya zabur shi ma ya tashi yayi irin yadda kai domin ya samu lada kaga ka zama sanadiyar wani aikata alkhairi ذاك فنئم ما هي ما دلا دهي هذه الخصلة ita ce bayyanawa ko ma dalla fa ni'im ma hi ma dalla da ita sadakan nan lafiya lau take ba abin da ya taba ta bayyana ta bai bata ta ba bayyana ta bai rage mata daraja ba fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa in tukhfuha da dai za ku bayyana za ku boye ta wa tutuha al-fuqara ku ba mabukata wanda macancanta kenan mabukata to fa huwa khairul lakum yin haka shine mafifici gare ku sai wannan aya malamai suka ce sai ta bayyana karara cewa boye sadakar ya lada amma ta sadaka ta tadawi ba ta farilla ba sadaka ta tadawi ba ta farilla ba
babun iza tasaddaqa ala ganiyyin wa huwa la ya'lam babun amma fa a fahimta da sirru da alaniyatu duk lafiya ne kowane yana da ladarsa ba amma ciki waye ne to sirru ta fi lada a sadaka ta ta ɗauki sannan kuma in dai niyyarka ta kyautatu to ba magana ka bayyana ba magana ka ɓoye duk za ka samu lada domin allah da niyya yake amfani allah abin da yake nema ikhlasi وما عمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين abinda ake so ikhlasi baka da wata manufa sai Allah baka shine ake nema tashin farko kayan ai magana bayyanawa ko koyewa kai don Allah in kai don Allah kana da sakamako a wajen Allah bisa ga gwargwadon ikhlasinka tsakaninka da Allah sannan kuma da maratibu na wannan ita sadaka din ai a bayyane inda ake son a boye ko an ɓoye inda ake so a bayyana to ya danganta dai akan maratib dinta babun idza tasaddaqa ala ghaniyin wa huwa la ya'lam wannan babu yana magana mutum ne ya sadaka amma sai ya ba wanda an mawadaci bai cancanta ba ga mabukaci bai bashi ba sai ya ba mawadaci ko maimakon ya ba mawadaci ya ba mabukaci sai ya ba mawadaci wa huwa la ya'lam bai san mawadacin bane ne to yanzu sadaka tun da ya bada ita ga wanda bai cancanta ba yana da lada ko bai da lada to sai imam bukhari bai bayani ba yace in aka karanta ahadithul babi za a ji inda huska ta bani za a ji amsar wannan zance shababun idan ta saddaka in yi sadaka ala ganiyin ga mawadaci wa huwa la alamu bai san mawadacin bane bai cancanta a bashi ba bai cancanta a bashi ba anan akwai maganganu cewa ya danganci sadaka idan sadaka ce ta farilla ma'ana zakka kenan idan ke cewa zakka to wannan wajibin sa ne in ya ba mawadaci to bata yi ba fuqara aka ce don shi bai ciki sai dai in wani abu ya shigo da shi ko da yake mawadacin a to yana cikin amilina ko ko da yake mawadacin yana cikin amilina misali amma in dai bai cikin wannan asnafu guda takwas to in an bashi a yana mawadaci dole sai an sake bata yi ba bata yi ba domin an tsara wanda za a ba zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin har ya zuwa karshe to don haka an bashi bata yi ba amma ita kau sadaqa ta tadawi babu komi dan an bashi a cikin ba a sani ba shi wannan cikin ba a sani ba an bashi ba ashe mawadaci ne to ba ta yi ba sai an sake to yana ta ga da gangan ne aka bashi shi mawadacin to wannan shi ta fi zama aula na ba ta yi ba to amma ita sadaka ta ta ɗau'i ita ake da magana a kanta to حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقته فخرج بصدقته ووضعها في يد سارقه وعظمه يتحدثون تصدق على سارقه فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقته فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية وعصبه يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن يمنع بصدقته فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى ثانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الثانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق به يعتبر فلعله أن يعتبر أكبر كدان فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله كما فينفق إن أن أنفاني أكراء أن يعتبر فينفق أما عند أن فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان هذا تدم شيني حكم بن نافع قال يجي أخبرنا شعيب شعيب هذا تدم قال حدثنا أبو الزناد يجي أبو الزناد هذا تدم شيني عبد الله بن زكوان أن الأعرج يا كرقو دقا أعرج أعرج شيني عبد الرحمن بن حرمز عندي بياني أكن سينا قباتا wataran ka ji ambace su da sunayensu wataran da laƙubban nasu haka dai a araj din shi ne abdurrahman ibn hurmus an abi huraira shi kuma a araj ya karɓo daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce qala rajulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya ce la'atasaddaqan bi sadaqa wallahi sai nayi sadaqa wallahi zan yi sadaqa fa kharaja bi sadaqatihi sai fito da sadakarsa kaga bayin Allah ba jira suke sai an zo an ce bala a suke fita da sadakarsu suna neman wa su ba wannan sifa ce ta bayin Allah fa kharaja bi sadaqatihi sai ya fita da sadakarsa ma'ana yana neman wanda zai ba فوضعها في يد سارق سيد دورا تا hannun barawo hannun barawo barawo yana da mugun hali wanda ana ganin zahiran bai cancanta a bashi ba saboda mugun halinsa shi da ke kokarin ya raba mutane da nasu ta fuska haram ai bai cancanta a bashi ba fa asbahu yatahaddasun sai suka waye gari suna tattaunawa tusu duk ala sarikin Allah sarki kaga barawo an bashi dukiya an mai sadaka sadakar da ake ba mutanen kirki yau barawo kuma aka ba ita ya tahaddasu suna tattauna akan haka faqala sai shi wanda ya sadakar sai ya ce Allahumma lakal hamd godiya ta tabbata ga Allah aka ce nan siga ce ma'ana ibara ce da ke karantar da ta'ajjubi ko kuma inkari kamar abinda Bahaushe ke cewa Allah sarki kaga in abu ya bashi mamaki sai ce Allah sarki kai shine Allahumma lakal ham ma'ana godiya ta tabbata ga ubangiji godiya ta tabbata ga ubangiji yanzu a shekarawa aka ba sadakan nan yanzu a shekarawa na ba sadakan nan godiya ta tabbata ga ubangiji Allahumma lakal ham sai ce to la atasaddaqan bi sadaqa zan ba da wata sadakar daban tunda wannan ga yadda aka yi da ita la aka saddaqa annabi sadaqa kamar ya ɗebe dan malin tunda ya sanya ta a hannun da bai cancanta ba bai da lada haka yake tunani sai ce zai sake wata sadakar la aka saddaqa annabi sadaqa yace zai sake wata sadakar shikenan ana nan fa wadaha fi yaday zaniya sai dauki sadaka sai ya dora فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية sai ya fita hawa yau dai kaji fita ya tafi baci ba zuwa ta ta sallama ba a shi da kanshi ya fita da dukiyar yana cikiya sai ya dora yin hannun da sadakan nan a hannun mazinaciya wanda ita ba ta da aiki sai zina fa asbahu yatahaddasun shi ma aka waye gari Allah sarki tusuddiqan laylata ala zaniya jiya maimakon ba mutuniyar kirki sai aka ba mutuniyar banza mazina ce aka ba ta sadaka shi ma faƙala mai sarƙa sai ce Allahumma lakal ham godiya ta tabbata ga ubangiji sarki ya tabbata ga ubangiji Allah sarki kaga duk inda abubuwa ne na in mamaki ya kai mamaki sai a faɗi haka nan to shi ma wannan kamar yana mamaki ne maimakon ba mutune kirki kuma mazinaciya kuma aka ba can an ba ɓarawo maimakon mutumin kirki yanzu kuma zinaciya aka ba maimakon mutu ne kirki sai ya ce la'ata saddaƙan na bi sadaƙa ya ce to wallahi sai na sake wata sadaka fakar da bi sadaƙatihi fawaza a hafi ya dai ganiyin ko da ya fito da sadaƙan nan tashi sai ya ba aje ta ya ɗora ta ya miƙa ta a hannun mawadaci shi kuma mawadaci bai cancanta ba saboda ya wadatu gabarin wannan a'a a nemi dai wani a bashi فاصبحوا sai suka waye gari ya tahaddasuna suna tattaunawa su suddiqa ala ghaniyin kaga shi kuma maimakon ba mawadaci yau an ba ku mabukaci sai aka ba mawadaci to shi ma sai ce Allahumma lakal hamd yace godiya ta tabbata gare ka ma'ana Allah sarki godiya ta tabbata ga ubangiji ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghani yanzu sadakan nan duka ga inda aka ba ba wanda ya cancanta na farko dai an ba barawo na biyu an ba mazinaciya na uku an ba mawadaci fa utiya faqila lahu kaga yana tunanin bai da lada dan bai ba wanda suka cancanta ba bai dora ta inda ta cancanta ba fa utiya faqila lahu sai aka zo masa malamai suka zo fassara wanda suka ce utiya aka zo mai cikin bacci haka manzo Allah ya ce malaman da suka fassara masu fashin bakin abin da manzo Allah ke rufi da utiya aka zo mai cikin bacci aka bashi amsar halin da sadaka shi take ciki da wanda ya ba barawo da wanda ya ba mazinaciya da wanda ya ba mawadaci me isa da me matsayinta fa utiya sai aka zo mai cikin bacci aka yi mai bayani kaga shi musulunci an gini wato girmama mafarki da yawa abubuwa sun zo ta mafarki kuma an tabbatar da su domin yanzu wannan bayani ta mafarki ya same shi ba duk abin da za a bashi bayani yanzu wanda za mu karanta din ta mafarki to me aka ce da shi amma sadaqatuka wasu kuma suka ce zai iya yiwa wani malami ne ya zo ya same shi cikin wannan halin sai ya warware mai ya ce a ai ba komai kaji kaji kaji sadakarka wasu suka ce a fasarar farko fa'utiya a cikin bacci aka zo mashi fa utiya fil manami ke aka zo mai cikin bacci amma sadaqatuka ala sariqin aka nuna masa sadaqar da ya dukkan kowace na da amfani dan haka ba zai wofinta ba daga lada saboda niyyar shi na farko dai aka ce sadaqar ka ala sariqin wanda ka ba barawo tana da amfani bashin na da amfani to me fuska amfanin ba barawo sadakar amma ba cikin bai sanin bane amma fa saboda Allah na nufin alkhairi ga bayinsa la yudhi'u amal abil eh ba mu tozartar da aikin mai aiki haka Allah ta'ala ya ce inna la nudhi'u amal abil minkum min dhakarin aw unsa tunda dai an yi ikhlasi wa huwa muhsin yayi wa huwa mu'min yana mai imani yana mai ikhlasi wa huwa mukhlisun to lafiya lahu to shine aka yi fakkin waɗannan kyaututtuka ko waɗannan sadakoki da yi ga waɗanda yake ganin musu cancanta ba aka ce amma sadakarka ala sarikin abisa barawo la'allahu an yasta'iffa an sarikatihi watakila wannan bashi sadakan nan ya zama wa'azi gare shi ya zama wa'azi gare shi ya kame gabarin satar ya kame gabarin sata domin in Allah ya rufi shirya da shi to wannan sadaka sai ta zama dalili wanda aka ba sai ta zama dalili to ta yaya za ta zama dalili sai ya tunane ya ci Allah sarki ga wani ya tsaya ga halal Allah ya bashi halal ya wadatu ba wai shi ba mahaifa wani ashe in an wadatu da Allah zai wadatar in an dogara ga Allah zai wadatar da kai hamma ka wadatar da wani sai ya ga ashe shi aikin banza yake yana sata da ya tsaya ga Allah Allah sai ya bashi abin da ma shi sai ya wadatu ma ya ba wani dan ga wani ga misali shi ya gani ga wani ya wadatu ya dogara ga Allah Allah ya bashi har ma ya dauko ya ba wani menene wannan wa'azi ya zama wa'azi gare shi sannan to kaji yace yasta'iffa fal'allahu yasta'iffa an sarikati wa amma zaniya amma mazinaciya fal'allaha tasta'iffa an zinaha wannan sadaka da za a bata za ta wadatar da ita gabarin ta iya kame ta gabarin ma'ana ta kame gabarin zinan sai wannan sadaka in Allah ya nufi shirya da ita sai ta zamo wa'azi gare ta sai ta gano ashe ko da take zina tana shashanci tana aikin banza ta samu kuɗi ashe ba ta nan kaɗai ake samun kuɗi ba ashe ana samun kuɗi ta halatta ta hanya ta samu abin da a zina ma ba ta samu shi amma gashi an ba ta kuma kyauta ba laifin komai can duk abin da za ta samu tana cin wuta ne amma nan ashe in an tsaya ga Allah an dogara ga Allah Allah zai wadatar da mutum ba shi ba mahayya ba wani ita yanzu sai ta gano ashe da ta dogara ga Allah Allah zai wadatar da ita ba ita ba sai dai ta dauki kuɗi ta ba wani ba abin da zai kai ta yin zina don ta nemi kuɗi ba abin da zai kai ta yin zina don ta nemi kuɗi to kaga yin sadakan nan gare ta ya zama alkhairi ya zama aziz ya zama dalilin ta kame gabarin yin zina to sannan wa ammal ganiyu amma sadakakka da kai ga mawadaci ma'ana kana ganin bata yi ba fala'allahu an ya'tabira fa yunfiqa mimma a'tahu Allah wataƙila ya zama wa'azi gare shi dan za a ce duk abin da yasa aka ɗauki sadaka aka ba mawadaci ya nuna bai gode ma Allah Allah ya bashi ba dan da ya gode ma Allah Allah ya bashi ba a gani shi cikin mugunyar kamar da za a ga cewa mabukaci ne har a bashi cikin ba a sani ba a'a da ya gode ma Allah ya nuna ya gode ma Allah Allah ya bashi ba za a kaddara shi ba cikin mabukata a dauka a bashi to amma sai sai yaukar shi wa'azi an bashi sai ce a ashe bai gode ma Allah ba da ya gode ma Allah da bai yi haka ba har a sanya shi cikin mabukata har a lissafa shi cikin mabukata don haka shi ma sai ya ga lallai wannan abin ya cancanta a ce yau shi ne ke yi wannan abin da aka yi mashi kuma in yana tsananin ji da kuɗi kamar yadda muka wuto can baya wannan ba shi sadaka wa'azi ne gare shi sai ci Allah sarki yanzu dubu ishirin ɗin nan wanda ban iya rabuwa da ɗari biyar ita ce muna muna wani ya ɗauko ya bani kai ashe ashe ashe bayan Allah ba su ɗauki dukiya komai ba ashe bayan Allah sun girmama cewa saboda Allah haka dai haka dai zai ta ganin girman wannan ɗabi'a shi ma sai ta burge shi ta bashi shawa shi ma la'allahu an ya'tabira ya wa'astu da wannan sadaka da aka yi masa fayunfiqa mimma adahu Allah ya ciyar daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi to kaga kenan sadakar da aka yi barawo ba ta tafi banza ba ta zama dalilin shiryarsa sadakar da aka yi mazinaciya ba ta tafi banza ba ta zama dalilin shiryarta sadakar da aka yi mawadaci ba ta tafi banza ba ta zama dalilin ya shiryu shi ma ya shiga cikin tsawon masu cewa saboda Allah to don haka kaga kenan wanda ya sadaka ga mawadaci a bai sani ba to Allah ya kalli niyyarsa mai kyau bai tozartar da aikinsa ba eh Allah tabaraka wa ta'ala ce bai tozartar da aikin mai aiki ko namiji ko mace in dai yana mai imani matakai yayi saboda Allah Allah ba zai tozartar da aikinsa ba باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر شنو
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر باب wannan babi kenan takbiruhu hadha babun wannan babi kenan to menene ma'anarsa ko me ya kunsa idan ta saddaqa ala ibnihi wa la yashur in yayi sadaka ga ɗansa bai san bai sani ba ta inda bai sani ba ya ba ɗan amma bai san ya ba shi ba ko ya bayar a bayar sai aka ba ɗan ba da masaniyarsa ba shi kuma ya ce a ba mabukata sai yana ganin ɗan shi bai ciki ko kuma a'a mabukata ya ce a ba amma ban da ɗan shi to wannan sai aka ba ɗan shi ba tare da sanin shi ba ko ya ba ɗan ba tare da sanin shi ba to yanzu me matsayin sadakarsa ta karɓu ko ba ta karɓu ba wannan babu shi shine shine zai magana akai haddathana muhammad ibn yusuf haddathana isra'il haddathana abu al-juwayriya anna ma'ana ibn yazid radiyallahu anhu haddathahu qala بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وكتب علي فانكهني وقاسمت اليه وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معد
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله تعالى عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخدب علي فأنكهني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فقاسمته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنون وأن الحديث محمد بن يوسف يا من تدمو إن إمام البخاري شين الفريابي سنن قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يا ذن تدمو شيكم قال حدثنا أبو الجويرية abul juwairiya ya zantar da mu shi kuma abul juwairiya ce qala haddasa shi kuma abul juwairiya haddasahu anna ma'an ibn yazid yace sani dai ma'an ibn yazid haddasahu ya zantar da shi ma'an ibn yazid sahabi ne dan sahabi jikan sahabi shi sahabin annabi ne baban shi sahabin annabi ne kuma kakan shi sahabin annabi ne فشيني معنو بن يزيد قال حدثه قال يجي معنو بن يزيد هذا تدشي قال يجي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنو بن يزيد يجي ناري مبايعة da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina daga cikin waɗanda suka yi manzo Allah mubaya ana wa abi wa jaddi ana wa abi wa jaddi ni da babana da kakana sai ce ana baya atu na yi mu baya da maza Allah sassan ana sai ce ni wannan kaga zamiri ne mun fasili aka yi takidin mutasili da shi ko zamiri barizi aka yi takidin lamiri mustatiri da shi alkur'ani yakan zo da yawa yakan zo da irin shi da yawa kaga ya ce baya atu a cikin baya atu babu ana baya atu akwai zamiri mustatiri taqdiruhu ana ko to wannan ana din boyayya sai aka zo da ana bayyananna don ai takidin wancan mustatirin da wannan barizin da aka yi ta wa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki wa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin fa idza stawaita anta kaga istawaita fihi dhamirun mustatirun taqdiruhu anta to wannan anta koye sai aka yi sai aka yi takidin ta da wata anta bayyananna saboda me saboda za a yi adafi dama abin da yasa ake wannan takidin mustatiri da da da barizi liyu dafa alai kuma za a yi adafi akan shi eh kaka yace uskun anta wa zawjuka aljanna uskun a cikin uskun akwai anta damirun mustatirun taqdiruhu anta to saboda za a yi adafin wa zawjuka sai aka yi takidin wannan anta boyayya da anta bayyana sai aka ce uskun anta wa zawjuka aljanna fa idza stawaita anta wa man ma'aka kuma za a yi adafin wa man ma'aka hakanin bayatu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana wa abi saboda za a ce wa abi sai aka ce ana aka takidin wancan musaddir da shi to irin shi ne wannan baya tunayi mu baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ni wa abi da babana jaddi da kakana dukkan su kuma sun halarci badar da shi ma'anu da baban shi yazidu da kakansa duka sun yi halarci badariye ne kaga sahabbai ne badariye ne kuma sallallahu alaihi wasallam wa khadaba alayya kaga yanzu yana fadin watan matsayi ne wajen manzon Allah matsayi ne wajen manzon Allah yana daga cikin da suka halarci bai'atul ridwani fa dai kenan kuma da babanai da kakanai kaji biyu kenan to sannan sai yace waka daba alayya fa ankahani kuma manzon Allah ya nemo man aure auren da ne manzon Allah ya nemo mani sannan na biyu manzon Allah ya nemi aurar da ni na karba ya aurar da ni manzon Allah ya ma aure to kaga ya ya gama fadin kasan ko shi wane ne alaka shi da manzon Allah shi ma'lum yazid radiyallahu anhu to sai ce wa qasamtuhu ilayhi wa khasamtu ilayhi sai na kai ƙara wajen annabi sallallahu ta'ala sallallahu kan kan wata matsala to me yayi matsalar sai ce wa kana abi yazidu babana yazidu ya zamo akhraja da nanira ya fitar da wasu dinarai ya tasaddaqu biha yana sadaka da ita fa wada'aha inda rajulin fil masjid sai ya ba wani mutum yace duk inda ka ga mabukata sai ka ba su sadaka ce sai ya samu wani amintacce sai ya ba shi kaji kenan bayan Allah su ɗauko ɗazumin ji masu fitowa da ita daga gida suna cigirwa za su ba wannan kuma ya ɗauka ya danƙa hannun amintacce don ya ba waɗanda ya suka cancanta to shi ne baban shi ma'anumnu ya zidi ya yi ya ce sai ya ɗauko ya ba da dukiyan nan da na dinaroran nan ya ba da su wajen wani mutum a masallaci faji'itu ni ma sai na shigo cikin ribibi na mabukata fa akhaztuha sai na karba ni ma yadda ake raba mu kowa aka bani ni ma sai aka bani ina dan sa fa ataituhu biha fa qal ko da nazo sai ina ina jin dadi ina ce mai ni ma daga cikin dukiyar da ka bayar dinaran da ka bayar a raba sadaka ni ma na an so an bani fa qala sai yazidu yace da ni babana wallahi ma iyyaka aradtu kawo kawo kawo wallahi ba kai nake nufi ba ban ce a baka ba ko da nace a ba mabukata ba da kai ba ba da kai nake nufi ba ba iyaka aratu yace fa qasamtuhu to wannan dalili kaji dalilin da yace fa qasamtu ilayhi na kai ƙara zuwa jin mazala to kaji dalilin kai ƙara na ga na samu ga samu ga rashi na samu kuma za a kwace zaka sai na kai ƙara shi wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama فقال sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace laka ma nawaitu ya ma'anu to shine dalili shin wanda ya bada sadaka sai aka ba ƴaƴanai sai aka ba ƴaƴanai sai ƴaƴan suka shigo ciki to yana da ladan sadakar ko bai da ita to shine yake magana babu da za ta sadaka ala binihi wa huwa la shuru kaji to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka ma nawaitu ya ya ma'anu ya yazidu ai laka ajru ma nawaita ya yazidu kai dai ba kai don Allah ba kai dai ba kai aba mu bukata ba ba kai saboda Allah ba to kana da ladan kai saboda Allah laka ma nawaita ya yazidu laka ma nawaita ya yazidu to shi ko fa ya ci halak malak sai manzo Allah ya ce kai ma halak malak walaka ma akhadta ya ma'nu kai ma abin da ka ci ka ka ci halak don mabukaci kake eh kai ma mabukaci ne ka ci a matsayinka na mabukaci kai ma ka samu lada a matsayinka na kayi saboda Allah ba da aka yi danka bane ko ba danka bane idan za a baka lada ta ka ba wanda ba danka ba za a baka lada ta an ba wannan ɗanaka saboda kai niyyar Allah ya kalla ba komai ba za ka ce laka ma nawaita ya yazidu wa laka ma akhadta ya ma'nu kai kuma abin da ka karba ya kai ma'anun ne zida watan kaci halal malak mana kaci halal to to alhamdulillah Allah mana mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين